إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngolkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata biyu ga wata na Rajab hijira shekara 1439 wanda ya dace da 20 ga wata na uku shekara 2018 uku ne ya bude biyu ya biyu maka ladi maka wata nan shi ma ladin bakwa kan shi ba mu da biyu gari mai kenan ha akwai wanda gan shi da subudu ko akwai garin da gan shi da subudu mu da mun gan shi ladi shi ma da kala gan shi da kala ga gaba gan shi kenan wanda gan shi subudu ga ga mu ne mai lisai ko na ji labari wani gari ya gan subudu kenan kayan samun labari za mu yi ake da wannan magani daga ba labari in ya zo sai mu yi ake da wancan labarin in ya tabbata shi ne muka aiki da shi yanzu a sha Allah yau za mu yi darasi na 135 a cikin littayi alwajiz fi aqidati salaf salih alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz darasi na 135 a littafin alwajiz fi fiki sunnati wal kitab al-aziz kayan nan akwai ƙarin bayani a sati da ya gabata kusan ƙarshen karatunmu an karanta masu bin muta da littafi a safa ta ina ga 100 ne da 400 da 52 masalar wannan ruwaya ta safwan wanda manzo Allah ya ce mishi wanda ya ce ya rasulullah a ariyatun madamuna aw ariyatun mu'addatun na fasara shi akaskin yanda lafazin ya zo kenan a duk daga baya mun bayanin hukuncin amma lafazin na fasara shi ba daidai ba kenan madamuna ita ce wadda aro wanda kurin za a maido shi ala kulli hal mun yi bayani a harko ai da aro anda ya yi magana in akwai mutum amini ka ba wanda ka ba aro amini ne kina idan wani abu ya samu wannan aro da ka bashi mataka ba ganganci ba ne bai yi ba da gangan ba ne bai sakaki sai wata matsala ta samu wannan aro da ka bashi ƙa'ida baya ramuwa ba a sashi ramuwa haka muka ajiye maganar hukuncin ba a sa mutum ramuwa da aro da ya yi in ba da gangan ba ne kama ya yi bayani sai in mutumin da ya ɗauki aron ya ɗora ma kan shi kurin zai mai doshi alakul hal ko kuwa sakaki ne da gangame bari lalace a wannan ne ke na hanyar biyar ce ake iya maido aro a dole inda kai ganganci da gangam abin ya lalace ko kuwa kai ka ɗora ma kanka shi ne ka wannan ruwaya ta safan ta cewa a ariyatun madamuna au ariyatun mu'addatun kenan manzana ta mashi a bal mu'addatun duk da abin da ya dauke na fasara ko ta ruwaya wannan bai kata ba da da annabi ya dauki ayatul mudamuna amma wannan ta yi inganci sai kata anan akwai ayatul mudamuna da alawan lafazi daban da ya kawo kina a wannan fasara a wannan hadisin da ya kawo kina manzo Allah shi ya zabi ayatul mu'addatun kina wanda sai akwai in babu ba za a rama ba ita ce mu'addatun kina abinda in akwai kenan akwai abin za a maido in babu shi kenan haka ne abin da ruwaye ta ke ɗoka sai tambaya ta biyu matsalar yaya ne za a gane aiki kaza bid'a ce yan uwa gane aiki kaza bid'a ce ba na kowa bane mutum kai garajen mai da aiki bid'a sai bayan binciken malamai magabata kowane suke tabbatattu amintattu a mu'asirkin da kake ciki menene yakan yi kai abin da kake ganin ma'ana don kurin baka labari ko baka hadisin shi ya aka yi baka gaba wani malami cikin malamai magabata ko da ya ce bid'a ce ko ka ce bid'a ce da gaugawa sai kuskure ne ka binciki a magabata sun yi magana kan wannan abun ko kuma a can da babu abun a na yanzu a malaman zamani na yanzu wanda aka amince da su kawai sai tabbata cikin ilimi sun yi magana kan abun shine a ganin zaka iya gano abu kaza domin kai a karan kanka zaka iya hukunta abu za bid'a ce iya ko ruwaya ko abin ya tabbata kaga ce bid'a ce daga gaugawa misali dan lokaci musa masa yan uwa wani malami cikin wani garuwan ya abin kuma yaso ya yada a cikin Nijar masalar yake badda'antar da ahlus sunna ma masu yin walima ta suna ka tarmi walima ta wa'azi walima arme bid'a ce kuma ya kirikiri kuma ke yada abin cikin matasa ta kaga garaje ne saboda waye a samu a cikin magabata malamai ne da ko na yanzu waye ya kawo wa'azi a wurin mafi dace kayan kai magana kaga zai misali ruwa cikin cikin cikin sai musulun akwai hadisin na walima zainab a kaga anan karar lafazin hadisin cewa wa'izu nasu bima wa'izu kirkiri hudi an wa mutane wa'azi akan abulakan wa'azi a wajen walima zainab abin yawa kana haka wanda yake labarin hadisin hadisi na shafa'a dogo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan akan shafa'a ai a wajen walima ne ko an kame wata karwata he ma da ya cizga he da ya kama kuma a wajen shi muka ta santi sai muka ta a musulunci babu santi na mutum da ya ci abinci ya magana ba na abin aibu a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yin haka ba laifi bane kuma yayi kenan ana hira a wajen cin abinci aya kaga wani dogon hadisin da manzon kiba labarin a mas'ala ta hilin kiyama lokacin da abu ya nisa kaza kaza za zo wajen adam a je wajen nuhu ibrahim duk da wannan wannan annabawa za a je a kawo jaje na su yi ceto ko ai wannan dogon hadisi ya yi shi ne a wajen walima hema da aka mai tsoka wannan karmata cikin waliman hema da harici da ya dogon hadisin to ka kai ka zo ka ce yin wa'azi a wajen waliman bid'a ce ka gaugawa ce kidan bai kamata mutum mai gaugawar yanke hukunci kan kaza bid'a ce he ka binciki malamai na da in abu yanzu aka fara a malaman suke zamani a yanzu waye wanda ilimin shi ya tabbata ya kawo wannan magana cewa yin ma'ana cin abinci a kayan wa'azi a wajen walima bid'a ce ka yanka yanki gaskiya magana kenan kenan da gaugawa bai kamata ba mutum kuna takaice ya yanke magana kaza bi da a ce sai bayan binciken malamai magabata ko manya malamai na zaman da kake ciki malaman sunna wanda ka tabbatar da su ka amince da su dan da wuya a ce sai magana kan bai wani abu da ake ciki yanzu ka kasa ka bincika a kasa wani malamin sunna wanda ya magana kan wani abu kenan kayan ayi gaugawa na yanke hukunci a bincika gaskiya magana sai karatunmu za mu tashi دالة الغنم والإبل مسألة تا بتتشن ميكتا بتتل كرم الدبة دا بتتل راقمي hukumcin batattun wa'innan na raƙumi da na ƙaramar dabba muka ce alganan diya dokan dai kenan akuya ɗan akuya timkiya rago su ne alganan wanda ya same su kenan a cikin daji ya zai da su waman waje da dalatan min alghanam a khadaha wa arrafaha fa'in'utirifat wa illa malakaha waman waje da dalatan ibil lama ya hilla lahu a khaduwa li'annahu la yukhsha alaiha ya ce wanda ya samu matattal karamar dabba suna ta mai karamin kohoto duk daya kenan a kadaha wa arrafa zai ɗauko ta ya yi cigiya an an sami mai ita ya kama fa'inu utrifat an aka yi ta wani ya zo ce ya itirafi ya tashi ce kenan shi kenan a ba mai kaya kayan shi wa illa in wa ba a sami ita ba mallaka shi sai mallake ta kenan ta zama tashi wa man wata dalatul ibil wanda ya samu batacce raƙumi a cikin a cikin daji aka ce lam yahilla lahu akhadhuha bai halitta ka kamo raƙumi a daji ka shiga cigiya ina mai shi baka da wannan dama me yasa li annahu la yukhsha alaiha raƙumi ba a mai tsoron hallaka a cikin daji ko asara ba a mai wannan tsoron kenan baka ka kamo raƙumi zaka ci kai cigiya baka samu mai shi ba ka ka ci wannan baka da wannan damar wannan hukumci da ya yi da mu ya dogara ya dogara da ruwa yadda imam kenan imam bukhari muslim sun roto haka imam ibn haka imam abu dawud tirmidhi ibn maja kenan sun zo da ruwa an zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu qala جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال أعرفها سنة ثم أعرف إفاسها ويكاها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها قال يا رسول الله فدالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال دالة الإبل فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر أبن زيد بن خالد الجهني كي يتشوى جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم ونبى العرب قوي يا زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أما التقيته يا كي تنبير النبي hukumcin wani abu da ya tsinta tsintuwa ce ya ce a rufe hasana ka je ka yi cigiyar abinda ka tsinta shekara guda sun ma'arif ifasaha wa yukaha kuma in kai ma'ana ka gaya mutane cewa ga irin jikal a jika iri ka za ka sami shaida ko amina gawa ga irin jikal da ka sami kudin kuma da abin da aka ɗarmi jikal shine wukaha kenan wuka kama abin ɗarmi fa'in ja a hadun ya kwabiru ka biya in wani ya zo ya baka labarin iya cigiyar wannan abin kenan ka ba shi wa illa fastan fika an wani bai zo ba bayan ka cigiyar shekara guda bai zo ba kurin ka kayanka sai bayan haka na biya gami wani hukumcin gande kamata ka yi da wannan tsuntuwa da kai ka yi cigiya tsawon shekara guda in ka samu mai shi ka bashi in baka samu ba ka ci kayanka sai ya ƙara tambaya ya rasulallah yanzu wannan ɓangaren kenan tsuntuwa ta wani abu da ka samu heka tambel dalatul ganam dalatul ganam kenan to tsuntuwar ƙaramar dabba hawa mai ƙaramin so ya ce laka auli akhika auli dhi'ib in ma kai ka kama ko wani ɗan wanka ya kama kai ba kama ba ko kuma ruma kirkeci ya cinye a daji kenan nan kenan akwai damar a kama ta damar kama ba iya ɗan wanka kama ko kirkeci kenan kwanan kai kama ka daga yaka ƙal dalatar ibil bataccen raƙumiwa bataccen raƙumiwa jin wannan magana fata ma'ara wajen nabi salama sai huska annabi ta canza annabi kamar huska ta canza kamar ya batare huska ta canza kamar ya gama huska da ya kawo magana da kuma bayan ya kenan bayan ya gama huska sai ce mishi malaka wala ina ruwanka da da raƙumi ana ina kai ina ruwanka da raƙumi raƙumi ya ce ma ha idza uwa wasu ka'uwa raƙumi iya da me ce za kamar zaman iya kenan kohotan shi bai mai matsala ko ina ne ya shiga shi su zama zama a zama takalmin shi iya takalmin shi da kuma da da abin abin abin wana da salkashi ta ruwa don iya guzurin ruwa gumi iya guzurin ruwa ya jima cikin abu kenan iya da takon shi iya da salkashi ta ruwa kenan ina ruwanka da shi haka kama gane kama raƙumi ya ce raƙumi tattar da luma'a tana kenan iya zuwa nesa ya je sha ruwa wata abu shaidar kuma iya cin itace ba ya ciya ba irin karamin dabba kenan iya zuwa mashaya zai je sha ruwa kuma ya iya cin icce ba sai ciyawa ta kasa ba da kenan da kuma bai bukata a kama shi wannan ya yi wannan mas'ala datul ganin wal'ibil kenan a hukumcin da ya maka na bataccen karamar dabba da raƙumi a hukumce mun ɗoki ya halitta idan na karamar dabba a cikin daji ka kama ka yi cikiya idan idan idan karamar dabba an ka same shi ka ba shi in ka samu ba wannan abu amma kana dama ka kama amma raƙumi ba kai ba shi kuma nan kalmar dala dala can baya magana a lukwata wani muka bayani sati tama maganar dala da lukwata bambancin tsuntuwa haka asalin kalmar hadisi in sha dala ne bayanin batattal dabba asalin hadisin haka yake magana haka ce a dala daban da lukwata tsuntuwa haka tsuntuwa wani abu daban kenan kan wannan wasu kan waccan ruwa ta in sha dala suke haramta dukkan wata cigiya a masallaci suna ce a lafazi yadda ya zo haka za a ɗauke shi saboda me yasa a hili ne hana mai da masallaci wurin cigiya wani abu ne wanda bai alaƙa da can kai dabba ka taɓa ce a wani wuri a daji zuka a mai masallaci wurin cigiya a masallaci amma ce daban ne da wani abu da a masallacin karsa kanka ba ka tambaya ce ba waye kana wani daban ne na magana kaya na ɓace a nan ina nema a nan waye kaya na ba a sashi layin isha da dala cikin magana kenan kenan a asalin dama a dala dabba ba ta ta dabba ba kan ta a lokuta lokuta daban tsuntuwa haka abu daban na aka yadda wanda ba dabba ba shi sa ce maka baban a lokuta ya maka magana dalatul ganam wal ibil ya maka yawar maka magana akwai bambancin na dabba da magana ta don su malamai suna ga cewa ma akwai wata mas'ala da suke kasancewa ta daruwa ta zamani yaro zai ɓace misali a rasu inda yake shin za a iya zauwa a yi aiki lasbika masallaci saboda unguwa ko kuwa wannan suna kashi akan halin darura ganin an akwai misali ganin lasbika za ta kai nesa rashin halaba kan tsin mana samun wannan yaron da ya ɓace kuma yaro ba a kiran yaro dala kuma ka wannan daruwa sai ta kawo irin wanda ruwan tazo ana iya yi Allah wala sai hukumul ma'qul wa shay'il haqir hukumcin tsintar ko cin abin da yake tsuntura ba kadan haka dan abin da yake alhaqir abin da bai taka kare kare ba kadan abin abin da bai taka kare kare ba wanda a ce ya je a ciki an ka misali ran nan nan kana ta ka samu jika guda ko jika biyu nan garin da wuya a zo bayan shekara ko shekara mutum ya zo iya cigiyar wata na iya cigiyar chicago da yadda ta dole chicago da a nan garin kai je ka dawo bakanta ba kama ka samu ka cigiyar ba da wuya ka samu da wuya ka haka kwanan kwana biyu kana ciki kana neman ta kai ma ka dangana kura ka dangana kai ma baka da ba kanta da wuya kai ma ka abinta kenan abinda da wuya al'adatan a zo ana neman shi ba lokaci to nan ba a ɗora maka ba ya ka cigiyar shi kana iya ci in mai shi ya bayyana ka bashi kayan shi amma shi wancan mai yawa a ba a halitta ma ci bambanci abin shi abu mai yawa bai halitta ka ci da farko ma ba a halitta ma taba shi ba halitta ma taba wanda ya bayan shekara kuma bayan shekarar kana iya ci kuma an ka ci mai shi hutu iya bin ka bashi shi ma ba ce ba shi kenan ka ci banza kurin shi ya zama naka a kayan shi ne yanzu yaka amayo shi yaka ayyami ka bashi ya ce wa man waje da ma'akulan fitarik na abin da yake so ya kawo hukumin ma'akul wa shail haƙir hukumcin wani abin da babu ne ba na ajiya abu ne na ci wannan za a ci shi yanzu ko kone abin fita ka karya karya ba shi da ma abin da abin ci ne ka samu wata goyi ba wani da biyu ne wani abu da na ci ne da ma da wani za a ajiye ba zama dukiya ko ko abin da fita ka karya karya ba wani muka bayani abu wanda ci kaɗan wa mun wajen ma'akulin fitarik wanda ya samu wani abinci abin da ake ci akan hanya falahu akaluhu iya da dama ci wa man wajen da sha'an haƙiran wanda ya samu haka abin da bita ka karya karya ba bai da kima la ta ta'allaqu bihi nufus wanda rai da wuya mutum zai dame shi ya zo iya neman shi haka iya zo iya neman shi ba ya ɓace wannan falahu akhadhuhu wa tamallukuhu iya da dama ya dauki abin wannan ya mallake shi mai hujja kan haka ya kawo ruwa da imam bukhari ya kawo muslim ya kawo haka abu dawud an anas radiyallahu anhu qala مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أنس بن مالك يتشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا سامو وني وتدبينوا أكا هنيا تيتيا سي يتشي لولا أني أخاف an ta kuma sadaka an ba dan ba ina tsoron wannan dabinuwa ta sadaka ce la'akaltuwa da na ci ta me yi a nan annabi sallallahu an harabta mai cin sadaka kenan tsoron sadaka ce shi ya hana ya ci amma kenan an ba dan sadaka bace ba da ci zai shine magana anan kenan kuma wannan ya ga ce babu wara tsantsani abin inda tunda bai tabbata ba tsantsanin ya cikin tsantsanin abu gudun hadawa cikin laifi inda cin ma ba a ci ahili ba haramun bane ba dan bai san zaka ce ba to amma guje ma abin da kake shakka akan shi to guje mishi eh da ma larabuka ila ma larabuka da ma larabuka ila ma larabuka ba ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka kan shi kenan kana iya barin abin kana shakka kan kanka aikata shi sannan annabi kenan ya bar cin wannan dabinuwa dalilin tsoron ka aje ta sadaka ce shi ta wani hujja ce kenan abu ta kara karya ba kana iya ci lokotatul haram tsuntuwal harami sali ka je maka a cikin harami na maka sai ka samu wani abu kudi ne me ka samu in dai a maka ne a harami ne kai ya ce فلا يجوز التقاطها إلا لتعرفها أبدا إن دي أحرمي ne kasance wani abu ko ma menene ba bai halitta ka ɗoka don ka ci a sai dai in ka yarda ka ɗoki cigiya haraiwa kai ta cigiya Allah ka mutum iyawa ta ranya zo iyawa wata shekara zai ce ya wata saka sai dawo ko ba wani sako wata ran cikin cikin yan uwan shi wani yazo akan samu haka nan tsawon zamani sai mutun yazo ya ci giya abin shekara kaza na da kaza to amma alhamdulillah yanzu akwai wannan kungiya an yi kwamiti na musamman masu kulawa da irin wannan da abin da ya tsintuwa an ka samu ka yanzu ka yi ta gurin akwai wuri na musamman kuma kai in ka yadda abinka koyaushe ne inda ka dawo za ka izo ka yi duka laran ka nema abinka shekara kaza lokaci kaza ka da aukar iri kaza kowane lokaci ne an gaje za ka iya zuwa kai sanarwa kuma a ɗauka ka baka kenan a yanzu allah ya kawo sauƙin hidda akwai mutum ya nemi na wuce kurin ko kuɗi ne ko me ka tsinta kurin akwai wurin kai shi yanzu ya ce wala ya juzu tamallukuwa ba a da sana ka gaya ita tsuntuwa ta harami bai halitta ka tsince ta ka ci ta don ta shekara irin sauran tsuntuwoyi na wurare an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala inna allah harrama makkata falam tahilla li ahadin qabli ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعدد شجرها ولا ينفر سيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف wannan ruwa imam bukhari ya roto haka ibn majah cewa abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal ya ce inna Allah harrama makkata Allah ya haramta makka hurumi ce bai halitta ga wani ya kai mata hari ko ya je yaƙi ciki falamta hillali ahadin ƙabali ba halitta maka ba ga wani kahinni wala ta hillali ahadin ba'adi haka ba ta halitta ba ga wani bayana kenan shi an halitta mai ita ba halitta ba wani kahin shi ba haka ba aulata wani ba bayan shi sai cewa inna ma uhillat li sa'ata min nima wani sa'a ɗaya ce a cikin rana aka ɗoka aka halitta min wannan sa'ar ita kaɗai gare ka na yawa kana shiga maka buɗe maka a shi aka halitta mai halitta mai shiga garin maka da yaki shi ta yawanin bayanin don kawo ne kawo hujja daga baya ai manzo annabi sallallahu alaihi ma ai ya shiga maka da yaki ya kai hari a cikin garin makka don wannan koyi abin da ya ce a ba a halitta wani kahinni ba kuma bayana ba a halitta ma kowa ya ce wala yukutala halaha ita makka ba a cirar ciyawarta ko ciyawa haka ba a cira ta makka wala yi udadu shajaruwa haka ba a karye iccenta a karye wanda ya shi haka ba a yi makka wala yi nafaru saiduwa haka ba a zaburar da farautarta ko ka ba ta tsoro na ka samu irin wannan abun alhazanmu isa ga ya ce ta tabarin maka ta tabarin maka ko da wanda tabarin baka wanda wasa ka ce mata da dan ka taba ta gudu ba a yi ko da wasa ka dan zabi ta tabarin maka ta tashi wani ba a mata wani wasan ba a yi a yi tsoro ka bata sai ta zabura ba a bata tsoro balle magana kuma na makayan da wanda wahala yanzu ka ga makayan warauta a dajin da wuyan hanyar da ake bi to amma ana samun tattabara kaga mutum da tabar maka iya wasa da su iya shiga iya ban tsoro ba yi wannan alakula halin da harami ba harami ba yi bayan walawun na faru sai duwa ba a tsoratar da farauta ta ma'ana ta makka ba a tsoratar da farautar ta wala tultaqatu luqatuha kuma ba a tsinta ba tsintar tsuntuwa ta makka ka tsinta da abin mallaka ba a yi ya ce illa limu arufin sai wanda zai ɗoka ya rinka yin cigiya shiga-shiga ya zawa musulun iya cigiya wani ya da kayan shi bara wa ya samu waye mai kaya wanda ya da kaya kaza ya zo hudi to yanzu dai alhamdulillah an yi wurin cigiyar wurin ba da wurin ajiyar sai allaqit mai allaqit gashi zai gaya maka تعرفون اللقيط هو الطفل غير غير البالغ الذي يوجد في شارع اللقيط ita shine yaro wanda bai balaga ba wanda ake samu akwai a zo a yadda shi a cikin daji a cikin kaka hanya kurin a da tsere irin mata suke yanzu balle yanzu na suke na aiho banza a zo ka yadda ka taika kurin duk yaron da aka samu a cikin a cikin cikin titi ma ina ne dai audalu audalu tariq ko kuwa bacci batan kai ne ya rasa inda yake batan kai gashi bari ya wuri ka katsinta ka zo da shi aula ulfin sabu kun da yaron da kun da ba san ba kun an gashi ba san ba ina ba san dangin shi kwata ba san dangin shi ba mutumin nan zai dauki hukuncin duk mutumin ma da yake misali ce gari ya zo a gari ba san ko na ina ne misali sai mutu anan abin zai zo inda ya mutu da shi yaron da aka tsinta hukumin littaƙaɗi hukumcin tsintar yaro da aka da ya ɓace ko da aka yadda waltiƙaɗu fardu kifaya fardu kifaya ce kenan wani dole ya ɗauka amma ko bai barin shi amma wanda ya ɗauka ya ɗauke masaura eh ya ɗauke shi ba a barin shi da ƙauli ta'ala don faɗar Allah mai girma da buwaya wa ta'awanu alal birri wa taqwa wannan taimako ne na kyautatawa tsoron Allah kan wannan aya kinan ba a barin shi ya tozarta dan ba san mai inda yazo kuma ba a daji ya raya daji a lazim ka tsunto shi kaka bar shi daga cikin mugun hali to islamu wa hurriyatu wa nafaqatu alai to yanzu maganar wannan da aka tsinta za a ce musulmi ne ko kahuri ne a zaman ɗa za a ɗauke shi ko matsayin bawa waye zai ce da shi wani abu uku zai gama zu matsayin musulmta shi ko yancin shi ko ciyar da shi ya ce wa'iza waje da fidar islam hukima bisalami idan yaron a garin musulmi ne aka tsame shi za mai hukumci wannan yaron musulmi ne wa yi hukama bi hurriyati aina mawajad duk in dai musulmi ne kai duk da aka same shi zame matsayin ɗa duk da aka samu tsuntattan iya matsayin ɗa me yasa ake min hukuncin ɗa li'annal hurriyata hila asal fil adamiyyin asali al'adamiyyin dan adam asali an ci ɗa ne duk dan adam ɗa ne daga bawan da baka zawa a maida shi bawa kenan za a koma asalin dan adam iya nan ɗa ne kaman kowa kuma musulmi ne an a ƙasar musulmi ne wa in kana ma'awu malun in fika alaimin in iya da dukiya iya a sami yaro akan samu wasu masu zuwa siyar da yaro bisu so ya toza mana ya mutu amma bisan ya bai a taina su ne ya asa hada kudi ya aje a yadda shi ga kudi ga yaro ka ɗauka ana yi ya sami haka cikin dama kuma an samu haka nan ya gama yaron da kudi shi kenan dai a sami wannan ya saba cikin magabata an samu haka aka mai haka nan kenan takaice kenan a gama shi da kuɗi a aje shi to in an same shi da kuɗi un fika alaiminu sai a ciyar da shi da wannan kuɗi da aka samu wa illa an wa ba a samu ba na ba shi da kuɗi fa nafaqatuhu ala baitul mal ciyar da shi za a dora ma tarazzur kin jama'a mana tarazzur za mu ce baitul mal yanzu ya ce ya tarazzur kurum ka iya kan hukuma kurum iya hannun hukuma wannan magana da yi da mai ya dogara kanta ya kawo ta ruwaya da imam tabarani haka imam bahaki sun kawo ruwayar an sunayin abi jamila rajulun min bani sulaim daga cikin bani sulaim kabila bani sulaim kala yake barin labarin cewa wajattu malqutan fa atatu bihi umar ibn khattab na samu yaro na tsunto yaro na zo wajen umar ibn khattab da wannan yaro faƙala orefi cikin wanda suke wurin ya ce ya amirar mummini ina wuridunun sale nan kenan iya shaida ne ga wannan wanda ya zo da yaro ya ce tsinto shi ya yi sai orefi mai shaida ce umar wannan mutumin kwarai da nagari ne faƙala umar a kazalika hu haka ne mutum ne nagari na menene ayyawa mutum iyayewa wata ce je ma ciki yake so doki ɗan ya kawo dabara shi na kina da aka aji ɗan shi ne yake so dabara doki a shi na an ce mai kina mutum mutumin ƙwarar yake ba mai tuma haka nan iyayewa mutum ya je ɗauko ɗanin mutane ya kawo kamar da aka ce wata lokaci a tunizi wani takasi ma aka bar mai ɗa a cikin takasi da aka bar mai ɗa a cikin takasi sai ya zo gida da wannan yaro ya je kwamsali a hudu ya da kalari ya zo gida kama ta ga shi ba kurin wallahi a mota aka bar mishi ya zai kun ta hakuri ta doka ta ce ta ina kurin wata ce kaje kama ciki ka kama ni iri ne ko ka ji mutane rashin gaskiya ta dan adam ɗiyan su hudu wani mata ɗiyan su hudu ta ce kurin ba ta yadda ba ta ɗauka wani yaro aka buga ta ce wala ba ta ɗauka ko ita kashe wani ba ta ce makon ta ce makon ta ce makon ɗan shi ne kun ɗan shi ne makon zana ce ya kama ta ɗan mutane aka je likita ya mulki na bincike na yaro ɗan shi ne kokowa da a gani iyawa gaskiya gare ta asa balle mata a tunis da aka je ƙarshen bincike ya ka samu a ci awon mutum ma baiwa mai ayu baiwa ayu shi kuma ɗiya hudu wallahi a tun daga abin ɗiya hudu gare shi a gidan ita ta ga ɗaukar ɗaya ta ce zina ce ya kama ta mutane da aka ce to ya kai karshe da aka tabbatar da kun baiwa ya suka ce kun baiwa mutum ya yi a ce wanda yin baƙi shi wani bakon ya aka yi kun da aka matsaye ta ashe da gaske bai aiwa makwabcin shi na bi kasan san beni ne hawa hawa ne makwabcin shi na kasa yake hawa ya neman ta an bai nan wallahi makwabcin shi yake yin su hudu kana shi da aka je a kotun aka je aka zo da makwabcin iya shigowa ɗiyan kamar su ɗaya da makwabcin na shi sunan maza da cice su banza kaga ya taba daɗe ne ji kusan mutane ba gaskiya daɗe take ɗauka kuma kuma ta mai zargi zargi ne sai ba ta ɗauka kama kama Allah da rashin imani ɗaya ta ɗauka ita kuma ta hudu amna huce kuma amna huce wallahi haka aka yi karshe ne aka zo aka ɗora wannan tara sai ya biya shi ce da su da yi da hukunci aka bai hukunci dai aka yi abu tsakanin da ɗaya kawa shi shi a shi ta tabbako Allah ne Allah ne mutum gaji Allah ne mutum ita kuma Allah kama ta munauka kenan ya ce ya rasulullah ya ce umar ya ce wannan mutum ne nagari umar ya ce a ka zalika hu haka yawan mutum nagari ce suke nan kawai ya ce na amince mutumin kwarai ne ce ta yanzu idan habihi ka ta yi da shi amma huwa hurun da ma zama ɗaki walaka wala au kai ne waliyin shi mai kulawa da shi kai ne waliyin shi wa alaina na faƙatuhu kuma mu za mu ciyar da shi haka daman baitul mal duk gajiyayye take ciyar da shi wanda ya kasa kenan shine hujjar shi kenan ta ciyar da matsayin ɗa ne kuma ciyar da shi akan hukuma to yanzu mun yi bayani a baya an ce kai kake da walicin shi aka ce wala asalin maula shi ce gadon maula alaiko shi ce gadon bararren bawa to amma ne hukumcin ba haka bane anan irin wani yaro kai ne mai kulawa da shi amma in ya mutu gashi mirasul laqit gadon irin waɗannan yara da aka samu akan a cikin titi ya wa zai ci gadon su yace wa idza mata laqit wa taraka mirasan wa lam yukhallaf warisan idan irin waɗannan yara da aka tsinta suka mutu kuma suka bar gado kuma bai bar mai gado ba bai shi da magadi kana mirasu da betul mal za a ba da gadon shi ga betul mal ya kai tarazar azaba wa kaza diyatu in kutul haka idan kashe shi aka yi za a sa diyan shi a cikin bitar mali aka sami wannan zama aka samu su tsariya da ake yaddawa ya ba wata mai tsari mai ayan zakon su ya ba wata mai renon yara tarkulawa da shi ta wannan yara iya girma ya zama ban mutum mutumin kirki in a ka'ida za a bi in dai bai samu ɗa ba wannan gadon shi bata wannan wannan mata bata gadon shi bata gadon shi ya yi a sa cikin kayan jama'a ita ta samu ladan reno sai iddi'a'u nasabihi to he wani yazo yace wani yaro aka tsinta he wani zo ci ai dan shi ne yazo ci wannan yaro dana ne wa man idda'a nasabahu min dhakarin aw untha ulhika bihi mata kana wujuduhu minhu mumkinan duk lokacin da wani yazo da wannan dana wani namiji ne ko mace ulhika bihi za a bashi za a tabbatar da dan shi ne in dai matakan wujudu min mumkin in dai an ga iyayewa hujojin da ya kawo eh iyayewa dan shi ne aka alama zai zama dan shi ne ya ba shi fa in da'ahu ithnani aw akthar thabata nasabuhu liman aqama bayyana ala da'wa in wa mutum biyu suka zo ko wace dan shi ne wannan danawa ne mutum biyu ko sama da biyu to yanzu a nan za a nemi kowa ka hujja ya ce na saba hudu mana kamun bayyana aladawawo wanda za a ce ɗanshi ne wanda ya kawo hujja a kan ɗanshi ne wanda zai da shaidu shi kina ba shi wanda ba shaidu ba shi kina fa'in lamta kun uri da alalƙafatar lazi alazi ne a rufin al'ansaba bi shaba sun ma'ulhika bi man haka mana wulƙa'if a nahu waladahu ya ce idan fa'in lamta kun ma'ana albayyana in babu albayina babu bayina shi zaɓen takwanon ke ba samun shaidu ba ba mai shaida ori da alƙafa za a kawo shi ƙafa mutane ne aka same su a yanzu ma da an yi sa kula su kwarai a da an yi sun shahara akwai mutane wanda suke da wani irin fa'inta abu gano irin gida kaza yanzu in ina da kanka iya gari wannan ɗanyen su wannan yanzu ma kusa bala ƙauye idan mara kwa ta kashe ki ba ruwan kwara kuwa bala kwa ko wanda ko a daji ganka zai ce wannan wannan gidan tsawon ne kwara ko a ina ganka ba an kawai kwatsa wannan iya gano kurin kamata mutane akwai su shi alƙafa ta ba ana samun sauran mutanen ya ce kenan a nan za a kawo irin waɗannan mutane masu gano kama alazina ya arifunan an sa ba bishabu suke gano dangantaka ta kama ثم ألهق بمن حكم له القائف أنه ولده كنا أنا زي حكم القائف abin da ya zo shaida wane kama yake da wane wane ya kama wanda kudin ya zuwa ne ana yi aiki da wannan kafa sai a dangana ma wanda ya ci dan shi ne a irin wannan hali inda ba a san ba dan wane ne an aisha radiyallahu anha qalat دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزدا المدلجية نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض wannan ruwaya imam al-bukhari haka muslim sun ruwaito yansu abu dawud tirmidhi nisa'i kenan aisha take ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo waje na masaruran iya mai horin ciki iya mai walwala tabaruku asari wajehi limkin huska shi iya walƙiya kamar huska tana walƙiya kamar annabi da hanci adam iya horin ciki kamar iya walƙiya iya haske iya walƙiya ta ce naɗin huskar shi iya goshin shi iya walƙiya sai ki ce mini alamtarai shin ba ki gaba da annan mujazzizan almudaliji wani sunan wani mutum ne sananne alƙafa ne mutum wani mutane masu kasa ƙwarewa suke da ƙwarewa wajen gano kama almujazizan almudaliji na zai anifan ilazir da usama ya diba ɗazu kenan ɗazun wannan ya dibi zai da usama wa kadagatta ya ru'usahuma kinan nan ya isko zaidi da usama a cikin bargo guda sun rihe kansu bai ganin kowa kansu a rihe amma kawagonsu a waje ɗaya da uba ne da ya zo wucewa da ya diba kawagon wuri ku akwai sai ka cewa inna hadil aqdam ba'du hamad wannan kawagon mana gindinsu guda alhaji sun kusa ba kuna shi kama abin shi ne wannan an suwa yana wannan gida guda mana asalin su guda wannan kawo guda biyu me a nan ana jita-jita ana tuhumar usama ba dan zai da bane dan ta saboda ya yi kwarai da umar amin dan umar amin ne ma'ana bakace washi to suna ga duk da uban ja ne amma bakin shi yawa ana saka an ya kwadan shi ne ma tun da uban ja ne zai ta ja ne amma ta umu ita ita umu aiman ita baka ce baka baiwa ce da ta ba annabi nono kenan sai ana wannan jita jita ne amma abu ne yana ka san mutane ba mai gansa da magana suna wannan jita jita cewa usama ba dan zai da bane ba to annabi sai annabi annabi sallama duk da ba hukunci ba hukunci mai shi anan ganin abin nan dangantaka nan ba ake da kaifa anan tunda dan shi ne a gidan shi dan shi ne amma annabi annabi kwari ya horin ciki kenan nan akwai ɗauke shubha masu jita-jita kenan ya tabbata wannan zai usama daga zai jiki shi ne kuma magana annabi ya horin ciki nan kenan ya yarda da hukumcin ƙa'if akan magana ta kama uwa wannan abu ne a da ana magana akan ƙa'if shi mana ce kenan a yanzu irin wannan abin kenan ba abin da zai hana irin wannan matsayi a yi aiki da bincike da ake na adn da ake yi a gano irin wannan nasaba amma ba ta arme ba ba ta arme ba a arme ba a wannan a shari'a yau matakka ce a gidanka kuna kwance baka zawa ka ce wannan ɗa bin yarda ba a je a ɗauko a bincike a daina kinmu a gano ko a je ko ba na bane shara ba ta abinci da ka ba kudin ɗanka ne abinda za mu iya yarda ka ce ba ɗanka ba sai da ka je ka yi li'ani in ka tabbatar ko ka amince da adalcin zaka dauki zaka dauki ba kanka bala'in rantsuwa sai ka je kai amma mu dai ta hanyar shari'a ta hanyar adalcin kadai batta ture na sabakin da misali aikace annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka samu abdullahi bin zama'a an samu rigima ta sa'adi ne da shi kan baiwar zama'a ta zama'a yayi wasici wannan da na wajen baiwa kaza dan shi ne ya ga ma dan sa'adi ne alama dan sa'adi ne kai ya bashi dan sa'adi ne ya bashi wasicin wannan da na wajen baiwa kaza dana ne ba ita kun baiwa tana gidan zama abdullahi bin zama ya ce a dan wunshi ne a gidan baban shi aka ahe shi shari'a ta aje alwadin lil farash alwadin lil farash kenan da na mai shinguda ne tun da an ahe shi a gidan sa abdullahi bin zama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da wannan hukunci asalin shari'a na maganar da namishin huda ne yace abdullahi wannan dan uwanka ne dan uwanka ne kai aka bashi saboda a gidan barka kai shi amma ka ce yaron kamar su ɗaya da wancan ɗan wasu abu kama da ka ga su kama kirkiri da wancan yan gidan amma shari'a ta ba mai huda sai aka ba abdullahi bin zubawa ce wannan bawa dan dan uwanka ne amma sai manzo Allah kace matar shi wannan sauda binta zama itajibi anu annabi ya basu dan uwanku ne saboda aiki da zahirin shari'a an yi shi a gidansu amma annabi ce ma ya ce ma sauda ki sa hijabi tsakaninki da wannan inda a hakika hakika dan uwanta ne me yasa ta hijabi amma aiki da zahirin shari'a manzo Allah yayi ya aka ba su Abdullahi da dan an hishi a gidansu to ya ce irin wannan kenan idan kenan a nan kama in a gidan mutum ne wata kama wani adana waye bai doke na sabakin mutum kurin a zaman ɗanka yake ko da kamar wani wani zargi ne kaza kaza a zaman ɗanka yake a shara illa kurin ka yi liyani da wani hujja an ga adiba an ga kaza ne kama ke da wani duk wani a shara ba ta ke da wannan he dai kurin hanyar ɗaya ce ta ture dangantaka he ta hanyar liyani kurin kenan wannan shine shari'a wannan abun adalin kaza bai aiki da shari'a he dai kai shakka ka ta yawa ka binta ka amince da adalcin kaga haka ne baka baka dauka kanka bala'i ba babu laifi kai ka je ka yi li'ani ne kada ga alama haka ne ba ɗanka bane ba ba hana ka ba ka je ka yi li'ani akan ba ɗanka bane ba amma ta hanyar kuran adai yana kadai shari'a ba ta ɗaukar hukunci ta ture ma ɗa ko ta baka ɗa sai a irin wannan hali na irin wannan ɗa da aka tsinta an zo ana rigima na wane ne to a nan adai ne yake tunda ba dama ɗan kowa bane ba ana nan mai shi ne Allah Allah yace nan da kenan shi annabi sallallahu ya shigo wajen Aisha iya mai horin ciki yake ce mata alam tarai anna mujazzidan al-mudalliji nazara anifa ila zaid bin usama bake ba mujazzid al-mudalliji ya diba da zai diba zaid da usama wa qad qatta ya rusahuma al-hali sun lillibe kansu wa budat aqdamuhum qaws ta bayyana kenan kan alhe qawwa a bayyane yace inna hadhihi al-aqdamu ba'duha min ba'd wannan qawwa shashin su daga shashe ne kenan wata daga wata take ya ce fa'in hakamal ƙa'if nan ke bayan wani hadisi sai mai littafin ke cewa idan alƙa'if kenan wanda yake da ilimin gano nasaba sai ya hukumci annahu da sinani ulhika bi ma ka don abuwa ne a da an ilimi ya tabbatar da ba a iya ciki mutum bai ciki ko ya yi ilimance iya baiwa ta wasu suna ga washi abinda nan ƙa'if ya bada cewa wai wai mutum biyu mutum biyu suka yi shi wannan sun mustahil ne gaskiya yanzu ci gaba ya kai da an gano baiwa a sami ciki na mutum biyu baiwa na ɗaya na kwarar to ma a shi ana a wancan zamani ga abin da ya wakana shi yasa yake ce maka in ƙa'if ya yi hukumci na mutum biyu ne cikin ko ɗan na mutum biyu ne uli gabi ma sai a ce duka ɗanku ne ku daga biyu fa an suleiman bin yasar an umar fi mar'atin wata iya rajula ne fi tuhur nan wata mace ce da umar bin khattab mutum biyu suka take ta bayan tsarki a cikin tsarkinta فقال القائف سي قائف انا سي تشاي قد اشترك فيه جميعا دكا سن يي تاري وجن ايهول wannan yaro faj'alahu umar bainahuma sai umar yasa wannan yaron dan su ne na su biyu kaga wannan shi da ce hukuncin ishhadi ke ba abin da a yanzu malaman zamani a yanzu su yi ishhadin su su ture wannan don wannan ishhadi ne wanda yake zanni ne na ana tsammani yana yiwa mutum biyu su jiki yanzu ya tabbata baiwa baiwa hedi kuma anzu ka gani anzu a irin wannan halin hanya wacce ta likitanci ta ƙada yanakin ana iya gano ɗan waye cikin na kuma kakar aiki da abin don daman ɗaya ne ba sami shi ba ko zuce na shi ne bai wace kudu kami ɗan kunin kenan a irin wannan hali sai irin wannan abin sai hukumci na ilimi na zamani na gano nasaba ta hakika sallallahu alaihi sai alhiba alhiba ma'ana kyauta amma zai maka bayaninta mai alhiba ya ce ta'arifuwa yanzu dai kenan kurin bayani ya gabata a hukumcin yaron tsuntuwa ɗan aka tsinci yaro a cikin titi ba a san mai shi ba za a mai hukumci in ƙasar musulmi ce ko a matsayin musulmi yake kuma za a ɗauke shi a yi tarbiyyar shi amma in har allah sa ya mutu bai da magada dukiyar za a sa a cikin betulmal kuma idan aka rasa mai shi he wani ya zo daga baya ce na shi ne in ya ka hujjoji za a yi aiki da ɗan shi ne an kuma samu rigima tunda a zasa muna zamanin ababai na bincike a bincika a gano ɗan waye kurin sai ita alhiba kyauta ta'arifuwa zai ma ta'arifin mai alhiba da ya ce a nan alhibatu bi kasar lahai wata khafifil ba'i almuwahada shine alhiba ce maka da yin kasara ta ha kenan hi ba ha ba kuma ba ta hibba kenan ita baki ba mata shadda wa hiya tamlikul insani ma lahu li ghairihi tamlikul insani ma lahu li ghairihi fil hayati bila iwat shine mutum ya mallakar da wata dukiya shi ga wani iya raye mutumin ba komai ba shi ba kurin ya ce kaza nawa na wane ne ko na baka ba wasiya ba ba na mutu ka ba wani wani abin ka da ranka ka ce wannan naka ne shine kyauta a taridu alaiya yanda aka yi an kwadaitar akan yin kyauta abu ne mai kyau ana son yin kyauta ya kawo hadisi akan haka ruwayar da kenan ya kawo da imam bayhaqi haka me aka ce imam ibn majah kai haka imam bayhaqi sun roto da hadisin an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya nisaa almuslimat la tahqiranna jaratu lijaratiha walau filsan shatin wa anhu anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadu tahabbu wannan ya ce abu rakibar labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nisa al-musulmat ya ku mata musulmai la tahqiranna jaratu lijaratiha kadda makwabciya ta rena wani abu da za ta ba makwabciyarta walau firsa na shatin ko da ko hoton kalmar dabba misali ne na iya kadai mana kima ko da ko hoto kika dan dar musu ki bata kake rena alheri kidan kaka rena alheri ko ka ba mutum kadda makwabciya ta rena abin kyauta ko da ko watan karamar dabba kayanan kenan akwai jan hankali na yin kyauta ko kaɗan ci kai bakin ƙoƙarinka wata ruwa nun sarasar mai ke cewa ta hadu ta habu wannan lafazi na warko bukhari ya kashe musulun makawushi wannan nabi ne na ibn maja da bai haƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta hadu ta habu ku yi kyauta sai ku so juna kenan yin kyauta iya san iya sa san juna don mai baka dole ka so shi iya sa soyayya juna yin kyauta shine kenan nan magana ta zaburarwa akan ana son yin kyauta sai qabudul qalil min alhiba maganar amsal kyauta al kadan amsal kakare na abu akai mai amsal kakare na abu kadan ka amshi kadan kaka ce wannan kadan ne bana amsa shi ma a kan nan ya kawo ruwa da imam bukhari ya rutu haka ibn maja an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ila zira'in aw qura'in la'ajabt eh me yake cewa me yake cewa annabi sallallahu alaihi yake cewa law du'itu kenan inda za a kiraye ni inda za a kiraye ni ila zira'in kayan wani misali ya je ya wata walima mana ya wata dahuwa ya wata dahuwa ta musamman imma zira'i ne ko kura'in an ce kura'in abinda ke kasa da da makaca da da idan sau na dabba kenan kasa shi ne mafi kima da kasa kasa da idan sau ke zuwa ka hoto kenan ko zuwa ka hoto ko shi aka kiraye ne ko zira'i ne ko kasan ko hoton ne ya ce la zan amsa zan ji zan je wannan kira kinan na rashin rena alheri ko mun abu kaɗan ko zirayi ko da mace ko watan aka kira ni zuwa in ci shi zan ji ta la'ajabta za a masa kira walau uhdi ilai zira'an au qura'an la kabirtu kuma inda kyauta za a kamun ta zira'in ce karwata ce shi ne zira karwata karwata ce za a kamun ko ko watan ta la kabirtu la lalle da na amsa kenan ko a kira ni in je zai je gidanka don cin zara'i ko kohoton da musu don musu a cikin kohoto ko kuwa ba shi kai da hannun shi ce wallahi zan karba kenan ba a san mai da kyauta ko da karanci magana kenan duk da akwai ruwa ta shahara mara tushe ta cewa larar da alkhairu illa shaitan ba mai mai da ahiri shaitani in gaba ka tawa kamar ahiri shaitani ne a da magana da bace sai ma la yuraddu min alhadiyya kuma da wadda hani ya zo wanda ma ba a maidawa laifi ne ka maida irin kyautar da ba a maidawa kyautar da ba a maidawa an azarata bin thabit al-ansari qal حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب azara bin sabit al-ansari yace sumama bin abdullah ya bar labari yace ya shiga dakhaltu alai ba naje mana na shiga gidan shi fa na wala ban sai mai ko mun tadare nan shawa qali sai ke ce mini kana anas radiyallahu anhu la rudti ba anas bin malik bai mai da tarare an ka ba shi iya sawa qala kuma shi anas cin waza'ama shi mai labarin kenan sunan bin abdullah sai yake cewa wa za'am anas bayan halin shi ne anas kamar cikin ya cikin ga maka almajiran shi almajiran anas bin malik anas bin malik bai mai turare kuma anas kin ya ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam kana la la tuba annabi bai mai turare aka bashi kai shi ma sunna annabi take bi anas halin anas bin malik aka bashi turare bai mai dawa kuma ya ba ta labari annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma aka ba manzana turare bai mai dawa kenan bai kamata baka ci a taranka وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد ابن عمر ke cewa abu guda uku manzo Allah ce abu guda uku ba a maida su ba a maida su ratul mizki yace salasun la turad annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu uku ba a maida su al wasaid ka zo aka mai kuma matashin kai ka dan shingida ka amsa matashin kai ka ka maida wa duhun da mai a duhun duka su a mai ana ce abin haka abinci da shakan abuwa a duhun mai da haka mai mace mai haka ko dungul ya mace mai wallaban da madara aka miko maka kaka ce a amshi abu uku ba a mai da su da matashin kai da za mu ce dungule da mai da madara ka amsa kurin ka sha kaka mai da matashin kai ka amsa kashin gida kaka ce baka so nan ka a nan ke zai zama ke lahi ne kenan mai da wani nan a ce ba a mai da su ka amsa kurin duk da nan in kare kenan maganar turare na nabi ya ce turare ya ce mai matsalar shi ya ce ga kamshi kun bashi da wuri a nabi ce wata ruwa kaka mai turare na wata ruwa kaka mai turare saboda abu ne ce wanda bai yau halar ɗoka kun ga kamshi na sai ka ce baka so na ga nan ya kamata mu tsaya iya yanta lamun samu ila yau aka samu matsala wani akwai kamshin da bai so zai mai illa anan akwai da ruwa kenan an kana mura ko wani abin kamshin baka san shi kinka bai san shi kana akwai kuma akwai da ruwa nan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته